والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa, muwaɗawar imami maliki min anisin imamu daril hijira, rahimahullah, wanda muna nan cin kitabun talaq. Za mu tashi a kan babi na ashirin da uku, ma ja'a fi nafaqatil mutallaqa. abin da ya zo dangane da ciyarwar mace da aka sake ta. Ɗaukan nauyin ciyar da mace wace aka sake ta. In an saki mace a daidai lokacin da take idda, zaman idda, kafin ta gama idda, to ɗaukan nauyin ciyar da ita har ta gama idda. Maluma sun ce, Idan iddata idda ce raja'iyya, wato ba ba'ina ba, to akwai wajabcin ciyarwa da gurin zama. Dole a bata wato haƙƙinta na ciyarwa da kuma haƙƙin ainihin gurin zama. Amma idan ya zama ba'ina ce, saki ne wanda babu raja'a cikinsa, to kawai tana da haƙƙin zama ne, banda ciyarwa. Wannan shi ne a wurin jumhur, kuma shi ne mazhabin Imam Malik, shi ne abin da wato malaman Madina, halar Madina suke a kansa. Amma bisa ittifaki macen da take da wato akwai damar a yi raja'a gare ta. kuma in ma babu raj'ar amma tana da ciki yawa to tana cancantar a bata zama wurin zama da kuma ciyarwa amma in babu raj'a kuma babu ciki to wannan wurin zama kawai za a bata ciyarwa wato bata zama wajibi ba akan wanda ya sake ta sai in ya kyautata duk da akwai masu ra'ayin cewa to in ba a ciyar da ita ba menene ma'anar zamanta amma duk da haka ba zance ne mai ƙarfi ba don ita kanta shi kansa gurin zama yana da muhimmanci a to ga dai abin da shi imam malik ya rawaito dangane da wannan mas'ala حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان an abi salamata ibn abdurrahman ibn auf wato isnadin ya kai ga abu salama na abdurrahman dan auf ɗaya daga cikin manya-manyan malamai tabi'ai babansa babban babban sahabi ne muhajiri cikin al'ashara ashirul bashirun janna an mata binti qaisin daga sananniyar sahabiyan nan fatima bintu qais Allah da ita. Anna aba amr ibn Hafsin tallaqaha albattata cewa mijinta Abu Amr dan Hafs ya sake ta sake na ƙarshe sake na uku wanda ba ta da ba da raj'a a kanta saki ya ƙari ya kai uku wa huwa ga'ibun bisham a lokacin ya fa bayanan yana can ƙasar ƙasar Sham, ita tana Madina, shi kuma baya nan yana Sham. Fa'ar sala ilaiha wakiluhu bi sha'iri. Mata ba, to wannan asali ma bai kamata ya auren ba, eh, wanda ba zai iya wato riƙe matar ba, kwata-kwata, to kai bai halatta ya auren ba, sai ya haƙuri, sai aƙalla ya samu yadda zai iya riƙe ta. Amma ba buƙatar cewa sai ya mutum yana da wata dukiya ko mai yawa amma dai ya zama zai iya rike matar lama da bai da dukiyar da zai iya rike ki wannan kuma ya nuna cewa wanda aka nemi shawararsa za a yi aure to wajibinsa ne ya faɗi gaskiyar abin da ya sani dangane da mutum ko ba giba ba ce ba kuma sara ba ne ba suka ba ne nasiha ce in an san mutum yana yawan saki baya rike auren akwai irin mutanen da da zarar wani abu ya hada su da mace to ba za su ririta auren ko su anin wato yi kokarin tattalinsa ba su gadara su kawai tun da dai igiyar aure a hannunsu take sai kawai su sake mace musamman ma in suna dan wani abu da suke ganin sake wani auren ba wani damuwa bane gare su shikenan to irin wannan kagan aka san mutum haka yake to sace to wannan matsalarsa yana da yawan saki ya auri mata kaza kenan ƴaƴansa nan da ya gani yawancinsu uwayensu daban-daban ne kuma suna wasu gidaje kaza kaza in kina so ke ma ki jarraba to ko kuma in kuna son kuma ku bashi ɗa ɗaya ko ya biyu shi kenan to kaga irin wannan dole a faɗa ko haka nan wani kuma mammako ne da shi karka ga kamar yana da shi yana da sukuni a baya iya sakin hannu ya ciyar da iyali sai kullum ana fafatawa da shi ko mutumin da yana da shi amma halinsa ba na kirki ba ne abinda zai ba iyalansa su wadatu ba wai don albazaranci ba ba zai iya ba kullum sai ana fama da shi to irin wannan duka sai a ce ga halin mutum ko duka ɗin da dai sauransu ko kuma a ce ba da sana'a ba da bai iya sana'ar hannu ba ba da wani aiki ba da kaso kawai shi ko a ce ai wannan dan maula ne duk abin da gani dan kwarami ne kaza kaza duk wanda dai aka san abin zai iya zuwa ya je ya dawo zama matsala wannan kuma ko da mu'amala ce ta dukiya ko sana'a aka san illa mutum da illa dole a faɗa direba ne amma kuma bai da hali abin da ke gama shi da mutanensa duka mutane suka bashi motoci baya balas ko kuma baya kula da sabis ɗin mota ko kaza da kaza shi kawai yayi aiki zai dage aiki amma ko zai kashe mota in kana so ka jarraba ka bashi yawa bismillah ga zai mutum ya je ya shawari to duka wani malami suka ce wannan babu kushe babu aibanta mutum ai shi ya jawo wa kuma so ake yi kada dan uwa a bari shi bai sani ba ya je ya cutu to shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai duka jama'a sani shi dukansu kuma shi mai tsaya musu ne to amma tunda ga ɗabi'unsu to shine ya faɗa misali ya faɗa mata kuma ɗabi'ar mutum halinsa ko zai gyara sai a hankali wani amma baya gyaruwa don haka bai ce ato a yi amma zan masu faɗa wani kuma masa nasiha ɗabi'ar tasa in ta motsa kawai zai manta da faɗan da aka yi sai ya yi abin ya ce aikowa fa wallahi an samu matsala abin nan gaskiya bai kamata ba amma jamin kunne a kai ta amma abin ne da haushi kaza ka sai ga irin wannan kaga babu tun farko kar a fara sai ce mata in kihi usama ta bin zaidi ki auri usama dan zaidi sai zaba mata bata ma kawo cewa usama dan zaidi ya neme ta ba ko kuma yayi magana amma da yake ba ta son ta aure shi bata ma kawo shi ba ko kuma a shi annabi sallallahu alaihi a lokacin sai ya raya ya ayyana cewa ya kamata ta auri Usama dan Zaid ya ya ga ya dace qalat tace fakarhituhu sai naji ba na son aure shi saboda shi Usama dan Zaid matashi ne kuma dan gaban goshin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to amma su laraba musamman qurayshawan a lokacin suna da wani abu da suke ji cewa duk wanda yake bawa ne da ko yayansa bayi ne to kaga in an yanta shi ma ana kiransa almaula ko almawali to suna ganin ba ƙureshe ko ba ƙureshiya ta auri maula wato wanda ke asalinsa yantacce ne to akwai ƙaskanci akwai zilla to wannan shi ne ya sa zainabin jahash ita ma wato ta samu akasi tare da ainihin yawa zai dubu na harisa ka gani to abinda karshe ya zama sanadin rabuwarsu ta abin to to ita ma ta ce ba na bata so shi ba sun maka da sannan ya ce yanki he usama ta da zai ke haƙuri da ke daure kawuri usama ɗan zai fana katuhu to da yake ba a ja da annabi sallallahu alaihi wasallama to shine ta ce sai na aure shi dai faja allah fi zalika khairan kuma sai allah ya sanya alkhairi a wannan auren wakta batu bi kuma har na alfahari da shi saboda ɗan da Allah ta'ala ya ba su wato ya zama zakara sosai mai ɗaukaka Allah dai sanya alheri a wurin sai ta yi alfahari da shi daga baya to da yawa mutum zai ki wani abu kuma Allah ta'ala in ya sa alkhairi ne sai kaga ya bayu zuwa ga abin da ake so din to muhallin shahidi a hadisin na na a ba a kawo ni ba a kawo banga mai dalilin rabuwarsu ba amma dama misali sun daɗe ne an samu rabuwa a baya amma dai banga mai sababi takamaimai na rabuwar ba kawai da an kawo kisar hadisin imam muslim ya rawato shi amma dai banga mai dalilin rabuwar tasu ba kawai da an kawo misali shi ya sake ta baya gida yawa to shine ya aiko da wannan abu ya umarni a kawo mata kuma ta rena to shine ta kai korafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai ba ta cancantar wani abu ma kawai dai wannan ma kyautata mata akai shine dai mahallu shahid a wannan wato hadisin duk da akwai fiqh mai yawa a ciki amma dai shi Imam Malik ya kawo shi anan din ne dan ya zama hujja kan cewa duk macen da sakinta ya kai karshe babu raj'a to koda za ta zauna a gidan miji ta yi idda to amma dai babu maganar ciyarwa da tufatarwa da sauransu a kansa in ba ta da ciki amma akwai ciki to wannan tana tantantar wannan har zuwa ta haihu bayan haihuwarta kuma abin da zai maye madadin ciyarwa shine ladan shayarwa ladan shayarwa sai a daidaita a magantu yadda zai biya ta to wannan abin da zai biya ta shi zai tsaya mata madadin ciyarwa da da ake yi kaga wannan shi za a duba yanzu an sauke ciyarwa yawa to amma biyanta da za a yi sai a bata abin da zai zama tamkar ciyarwa ba dan wani abu kadan ba wallahu a'lam wa haddathani an malikin annahu sami'a min shihabin yaqulu daga maliki yace yaji ibnu shihab yana cewa az-zuhri yana cewa al-mabtutatu la takhruju min baitiha macen da sakinta ya ƙare wato aka sake ta saki na uku ba ta fita daga gidanta ko ɗakinta hatta ta hilla har sai ta gama idda wale sallaha nafaka amma dai ɗawainiyar zama abinci sutura da sauransu wannan ba ta cancance shi ba illa an ta kuna hamilan sai dai in ta zama tana da ciki fayin faku alaiha to a wannan kam tana da ciki duk da cewa babu raja'a to ta cancanta a ciyar da ita hatta ta da hamlaha har sai ta haifi abinda ta take ta dauki ke dauke da shi kamar na ambata baya ta haihu kaga ciyarwa ta saukanin yawa to haka nan zama din ma ya kare to amma dai da ta tafi amma za a biya ta kuma yawa ladan shayarwa fa in arda ana lakum fa'atuhunna ujurahunna yawa idan sun shayar muku da ya'ya to ku ba su ladan shayarwar eh wannan bisa ittifaki ba mata da ake aure da su bane macen da take a gidan miji miji yana aure da ita yana ce da ita ba ta da haƙin abiyata yawa amma wacce aka sake ta yawa ta gama idda ta fita da gidan miji ko da idda ce ta raja'a in bai raja'a ba kaga in ta gama idda za ta tafi kuma shayarwa tana daukar shekaru biyu ko ƙasa da haka saboda haka sai a biya ta ladan shayarwa har sai wato ma'ana sai a biya ta ladan shayarwa yawa ciki kuma ko ta gama idda ta tafi yawa ko da ba za ta gama idda ba ma ai sai ta haihu yawa sai ta haihu to za a ciyar da ita har ta haihu in ta gama ta haihu to ciyarwa da zama sun kare daga nan kuma sai biyan ta ladan shayarwa wannan kuma har zuwa a yayi to haka shari'a ta yi wa mata gata ta tsare musu haƙƙi kuma ta yi wa mazan ma gata domin kada su fada cikin zalunci amma ka ga yadda abubuwan suka zama ta kowane gefe an saki gaskiya an saki adalci an koma son zuciya kuma an cuci kai ko ba haka ba ya zama kawai abubuwan ma wato in ba don hankalin mutane ya riga ya yi nisa ba sai mutum ma ya ji kunyar wani abin yayin da mutum yake son auren yake son zaman ba irin marere cewa da ba zai yi ba da kama kafa da komai da ɗawainiya da yadda ta kama a ga mutum yana ta abubuwa na kawai da ka gani kaga takallufi akwai ƙaƙale ba tsakani da Allah ba ne ba na zumunci ba ne ai wannan ai wannan amma shi din dai kuma ba wani kunya ba tsoro da zarar an samu akasi kuma za ga dan abu kankani ya fi karfinsa wato mana ba zai yi ba ta Allah shiryar da mu Allah samu gyara wa wani abin da mutane suke yi ko da yake hukumci ya yi rauni yanzu amma baka ce babu shi ba a wannan abubuwan da ya kyale mutane aka yi da aka bar shari'a ko ba haka ba kotunan shari'a sun zama jekana yi ka ba abin kadin abubuwa yadda ya kamata saboda haka kowa yake abin da ya ga dama su a yi wulakanci a abin da aka ga dama to amma mutum in ba a yi hukunci a duniya ba hukunci mai sauki to hukuncin da Allah zai yi amma koma wannan shine babban abin barazana ko eh wa tilka hududullah eh wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsa yawa wanda ya ketare dokokin Allah ya zalunci kansa zaluntar kai ne da yawa abin da ke jawo mutane talauci da anin zilla tun a duniyar ma irin wannan abubuwan ne muna da ɗan rufin asiri ce a yamma ce yaushe za ka tsaya tana ɓata ma lokaci yaushe za ka tsaya kana wani abokana da rufin asiri to mutum yana yi wannan kuma ƙarshe zai tona wa kansa asiri da haka wani za ka ji an ce maka da yana da rufin asiri amma zai biya aure aure ya aure wannan ya saki ya aure wannan ya wulakanci ƙarshe ya zo ya zama kuma wallahi shi umin wannan zai iya bin mutum Allah kiyaye mu kuma mutum ba zai huta da kuma hisabin lahira ba to kaga da mutum inda yi zunubi ya jawo masa ukubar duniya bai yi nadama ba to kuma na lahira din kuma shine mafi muni amma mutane ba sa hankalta Allah shirye da mu qala malikun malik yace wa hadha al-amru indana yace wannan al'amarin haka yake a gurin mu bi ma'ana in mace an sake ta sake na karshe to haƙƙin ciyarwa dai ya sauka yawwa to amma za ta zauna har zuwa lokacin da za ta gama idda amma in tana da ciki to za a ce da ita har zuwa ta haihu ya ce wannan shi ne abinda muke a kansa a madina ba ma ja fi iddatil amati min ɗalaƙe zauji ha akwai ruwan ba ne ba ɗin ruwan nan da an babin abin da ya zo game da iddar baiwa in mijinta ya sake ta baiwa in mai ita ya yarda ya aurar da ita ga wani ya halatta tana baiwar wani ko matar wani to in mijinta ya sake ta mijin ya iya zama bawa kamar ta kuma ya iya zama ɗa in yana da larurar auren baiwa duk wanda mun san wanda ba zai iya auren ya ba yawwa kuma ba zai iya haƙuri a barin auren ba akwai tsoron aukawa alfasha to ya halatta ya auri baiwa saboda saukin sha'aninta da izinin mai ita to in ya sake ta ya za a yi ƙala malikun imam malik ya ce al'amuru inda na fi ɗalaƙil abdil amata yadda al'amari yake a gurinmu game da wato sakin bawa ga baiwa game da idan bawa ya sake baiwa baiwa matarsa idza dallaka hawa hiya amatun in ya sake ta san da ya sake ta tana baiwa san da ya sake ta tana baiwa summa ataqad ba'du sannan sai ta samu yanci bayan nan mai ita sai yan tata fa iddatuha iddatul amati to idda da za ta yi dai ita ce iddar baiwa watin da lokacin da aka sake ta tana baiwa yancin daga baya ya zo la yughayyiru iddataha idqaha wato la yughayyiru idqaha iddataha yan tatan da aka yi bayan an sake ta ba zai canza matakin idda da za ta yi ba ya mai da iddata irin iddar ya a'a ana duba sanda aka sake ta ne ba wani abu da ya biyo baya ba kanar lahu alaiha raj'atun aw lam takun lahu alaiha raj'a wai akwai damar mijin ya yi raj'a gare ta ko bai da damar raj'a duk dai ba za a duba wannan ba in saki na biyu wato mana in saki na biyu ne ko na farko duka in kaga in saki na biyu ne kuma shi bawa ne kaga ba damar raj'a saboda shi bawa saki biyu ne karshen sakinsa in ya saki matarsa sau biyu shi kenan sai ba da zaujin yawa amma in saki ɗaya ne kaga da damar ya rija to ko ma wanne ne dai ba za a duba wannan ba la tantaqilu iddatuha a takaice iddata ba za ta gusa daga iddar baiwa ta koma iddar ya ba tunda dai yancin bayan ainihin sakin ta din ya auku kawai dai sai ta yi iddata ta haida biyu kawai shikenan yawa sai da idda haida biyu kawai shikenan qala malikun misalin wannan in kana so a kiyasance ka gane alhaddu ya kawo alal abdi haddi ne ya auku akan bawa bawa ne aikata laifin haddi aka kama shi da laifin zina to shi bawa ko ya taba aure ko bai taba ba in ɗa ne bulala ɗari wai bince in ɗa ne wato ma'ana bawa wato ko ya taba aure ko bai taba aure ba ba maganar rajimu a kansa yawa kuma rabi za a masa yawa a bulalar da za a yi wa wanda bai aure ba bulalar ɗari kaga hamsin za a masa kin to wannan ɗin kawai shi ne abin da za a masa wa mislu zalika alhaddu misalin wannan shi ne haddi ya kawo alal abdi zai auku akan bawa summa ya kawo ba da an ya ka alaihi alhaddu summa ya atiku ba da an ya ka alaihi alhaddu sannan sai ya yantu bayan haddin ya auku a kansa laifin haddin kenan ba zartar da hukuncin ba amma dai ya aikata laifin kafin zartar da hukunci sai ya yantu an kama shi da laifin laifin ya tabbata a kansa yana bawa yawa ya sha giya an kama shi da shan giya ya yi furuci ya amsa laifi ko kuma shaidu biyu adalai sun tabbatar da ya sha giya kafin a zartar masa da bulala arba'in da za a masa rabin tamanin sai aka ce an yanta shi fa'inahu hadduhu haddu abdi haddin bawa za a masa arba'in ɗin dai za a masa ba za a canza ba a ce to ai ka yi sa'a ko rashin sa'a tun da ka yantu yanzu za a maka bulalar ɗani a ana duba dai sanda laifin ya auku ne kamar yadda ake duba ita ma baiwa sanda aka sake ta an sake ta tana baiwa to iddar baiwa za ta yi ko da an yanta ta bayan ya aikata laifin haddi ba a zartar ba sai ya samu sa'a ya yanto to nan ma dai haddin bawa za a masa tunda dai sanda ya aikata laifin yana a matsayin bawa kala malikun maliki ya ce walhurru yi ɗallikul amata salasan wata taddu bi haidataini wato shi ɗa in ya auri baiwa to yana sakinta ne sakinta yana kaiwa saki uku ma'ana shi ake dubawa shi mijin ko da ita baiwa ce duk da cewa ita baiwa ce amma shi da yake ɗa ne to shi sakinsa sai ya kai na uku yake haramta matarsa yawa ko da baiwa ce ko ya ce to haka shi a ɓangaren sakin mijin ake dubawa yawwa ɗani ya auri baiwa to sakinsa sai ya yi ɗaya biyu uku tukuna sannan ta haramta illa ba da zaujin amma ita kuma da yake baiwa ce in idda za ta yi sake ɗaya ne ko biyu ko nawa ne ma to haida biyu za ta yi a idda kuma ita ake dubawa mai matsayinta ba matsayin mijinta ba yawwa sakin ba zai haramta ta ba sai ya kai uku tun namijin ɗani amma in ta zo idda kuma tun da ita baiwa ce haida biyu za ta yi kawai tsarki biyu shi kenan wal abdu ya ɗalliƙul hurrata shi kuma bawa zai saki mace ya wato ya ai mun ce a baya mun karanta cewa ya za ta iya auren baiwa bawa bawa yawa ya za ta yi auren bawa in ta amince babu laifi musulmi ne ya cancanta aure shi ta ga ta yadda yawa ya taki auren bawa wannan ba sharaɗi ne na shari'a ba ba shari'a ce ta hana ba sai dai kawai ita ce in ba ta so haka ɗin ba ba za ta yi lissata ba amma in ta yadda ta aure bawa babu laifi to shi ne bawa wato yana sakin ya ne saki biyu ta da shi ake dubawa matarsa ya ce ba baiwa ba amma shi ɗin bawa ne to in ya sake ta sake na biyu to shikenan ta haramta illa ba da zaujin tunda shi ake dubawa a wancan ita baiwa ce amma ba duba ta ba sai aka dube shi tunda shi ɗa ne aka ce ba ta haramta sai bayan sake uku anan kuma ita ya ce amma shi kuma bawa ne ba duba ta ba aka ce sakin zai kai uku a'a sai aka duba shi tunda shi bawa ne aka ce in ya sake ta sake biyu ta haramta wata ataddu a salasta qurun amma nan kuma tunda ita ake dubawa ita ya ce sarki uku za ta yi yawa kaga aka musanya abin yawa ta bangaren sake shi ake dubawa tunda shine mai igiyar ainihin aure yawa in ɗa ne to sai saki ya kai na uku ko ya ce ko baiwa ce ita matar yawa amma idda kuma ita ake dubawa yawa ko da misali baiwa ce shi ɗa ne to kaga wato in ita baiwa ce shi ko da ɗa ne haida biyu za ta yi yawa in kuma shi bawa ne amma ita ya ce yawa sakin kaga biyu ya haramta ta amma kuma in ta zo idda kuma uku za ta yi yawa ƙala malikun imamu malik ya ce ya faɗa firrajuli ta kuno ta tafar amatu namiji ne wato ya zama yana aure da baiwa yawa namiji yana aure da baiwa sun mai ta'uha sannan ya saye ta faya a tikuha ya yanta ta kaga aure ya baje ba a haɗa mallaka da aure kuma yawa mutum yana son ya mayar da baiwarsa matarsa to kaga sai dai ya yanta ta yawa ya yanta ta sannan a yi aure amma ba zai yiwu ba tana baiwarsa kuma tana matarsa sai dai ku ya sadaka da ita kawai tana baiwa hukuncinta daban amma in aure ne to dole sai ya yanta ta to sai ya yanta ta ya saye ta ya yanta ta inna hata ataddu iddatal amati haidataini to cewa za ta yi idda idda irin ta baiwa haida biyu malam yusibha matakar bai sadu da ita ba yawa tunda yanzu misali a matsayin baiwarsa take yawa wato mutum yana aure da baiwa sannan sai ya saye ta ya saye ta faya tikuha ya yanta ta sayanta da ya aika ga ya bata auren ku yawa to kaga yancin sai ya zo bayan wato bacin auren yauwa ba wato sayanta da yayi aure ya baci yauwa tana baiwa to yanta ta da yayi kaga ta samu yanci amma bayan auren ne to saboda haka ana duba daidai sanda auren ya baci ya zama tamkar saki faskin ya auku to sai ta yi idda irin ta baiwa haida biyu malam yusibha matakar bai take ta ba bayan ya saye ta din fa in asabaha ba da milki amma in ya take ta bayan mallakarsa tunda yanzu ma ai ta halatta gare shi tunda mallakarsa ce sai dai a matsayin kuyanga yanzu ba a matsayin matarsa ba eh in ya sake ta matakar bai take ta ba bayan mallakarta kabla ita kiya kafin yan tata eh to yawa yawa lam yakun alaiha illa istibra'u bi haidatin to amma ay fa in asaba idan ya take ta kai ba da milki bayan ya mallake ta yawa kabla ita ke kafin ya yanta ta kaga anan ya take ta tana mallaka yawa kuyan gassa to in wannan ne kam ba idda za ta yi ba lam yakun alaiha illa istibra da yanta ta daga baya to istibra'i za ta yi kawai bi haidatin da haida wato in ya saye ta daga baya ‘yan tata amma bai taɓa ta ba to sai ta yi idda amma haida biyu za ta yi saboda sanda ya saye ta ɗin auren ya warware tana matsayin baiwa ‘yancin daga baya ya zo yawa in bai taɓa ta ba amma in ya taɓa ta bayan da ya mallake ta yawa to kaga yanzu ba maganar idda sake za a yi ba yawa maganar ainihin istibra'i za a yi da ‘yan tata ɗin to wannan sai ta istibra'i da haida ɗaya kawai istibra'i da haida ɗaya shikenan sai ta yi aure in shi yake son ya aure ma'ana in zai aurar da ita ga wani yawa to sai ta yi istibra'i da haida ɗaya yau yawa in shi zai aure ta ba buƙatar wani istibra'i ai ba buƙatar istibra'i yawa ba buƙatar istibra'i in shi zai aure ta jami'i iddati talaq abinda ya tattara bayani akan iddar saki حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب sai dan musayyib ya ce umar dan khaddaba ya ce ayu mamra'atin dulliqat fa hadat haydatan aw haydatayn duk wata mata da aka sake ta kuma sai ta haida haida guda daya ko haida biyu tana ta haida ta zo bisa al'ada yadda aka saba duk wata sai haida ta zo summa rafa'adaha haidatuha sannan sai haidata ta ta dauke mata yawa sai aka samu jinkiri kuma an samu tsarki daya ko tsarki biyu kan aje na uku sai kawai jinin ya dauke yake dawowa yake dawowa kai ba a san dalili ba fa ina tantazir tis'ata ashhurin to za ta yi jiran daku har watanni tara fa in bana biha hamlun idan ciki ya bayyana gare ta fa zalika to shikenan sai ta to ai sai a jira haihuwa ta ta haihu kan shi kenan ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun walla in ba haka ba bayan watanni taran sun cika e taddad ba da tis'ati ashhurin to sai ta yi idda bayan watanni taran sun kare ba za a ce shikenan ta je ta daura aure ba sai ta yi idda kuma irin ta watanni watanni uku sun mahalla sannan sai ta halatta wato duk macen da ba a san dalilin da ya ɗauke aidatta ba bayan ta gama idda to sai a yaron wannan jira a bayan ta soma idda yawa ta soma idda to amma jini ya ki zuwa ba a san dalili ba to sai a jira sai a jira yawa inda misali za a gane cewa ta wuce yin haida din ne yawa wato ta zo shekarun da akwai alamun wato jinin ne ta daina yi to kaga wannan sai ta yi idda da watanni to amma tana daidai lokacin da akwai yiwuwar a ce ciki ne yasa ko ba ciki bane to sai a jira a gani kuma ko da wannan zamanin da ake cewa ana iya gwadawa a bincika a gani ciki ne ko ba ciki bane abin da ya da sukarin jari shine a jira din kamar da ibnu usaimin ya faɗa a cikin abin akamu dima'i dabi'iyya ba za a ce a dogara kawai da binciken likita cewa ai ba ciki ba ne shi kenan kawai ta je ta yi wata uku ta ɗaura aure ba sai an jira wannan adadin na watanni tara in ba a gani ba ciki ba ne sai ta yi idda ta watanni uku in jini bai zo ba bayan wannan shekara shi kenan sai ta yi abin nan aure ta halatta وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء سعيد بن المسيب yakan ce shi saki na maza ne su ake duba kuma a hannunsu igiyar aure take ai saboda haka su ne waɗanda suke saki mace ba za ta sayi kanta da kanta ba wal iddatu lin nisa idda kuma ta mata ne yasa ko a hukuncin bayi da yayaye a wajen saki da yadda kaga abin ya bambanta a wajen saki maza ake dubawa su ake wa hukunci yawa a wajen idda kuma mata ake wa hukunci sani an malikin an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib annahu qala iddatul mustahadati sanatun sai dan musayyab yace iddar mace mai jinin rashin lafiya to shekara guda ne wata tara ana jiran dako in abu bai sauya ba misali to sai a yi watanni uku na iddar wato kamar iddar wace ba ta jini tun da jini na rashin lafiya ba a ba shi hukuncin jinin lafiya kai tsaye sai dai kawai ɓangaren ibada za ta yi ta yi yawa za ta yi ta yi ba za ta abin nan sai ta shekara guda ta kubuta daga iddata kala malikun maliki ya ce al'amuru inda na filmu tsallakaci allati tarfa'uwa haidatuwa yadda al'amari yake a gurinmu zai koma maganar sa'id ɗan musayyabtan ko kuma maganar umar ɗan haɗab radiyallahu anhu yadda al'amari yake a gurinmu fil muɗallakat game da wacce aka sake ta allati tarfa'uha haidatuha wacce haidata ta ɗauke mata hina yudallikuha zawjuha lokacin da mijinta ya sake ta ita ba karama ce ba wadda bata fara ba ko ba ya isa ce ba wacce dama ta wuce ta daina yi ba yauwa to tana tsakiya a lokacin da lalle ita ahalin ta yi jinin ne tana yi to amma sai jinin ya ɗauke kuma an hatan ta zur tis'ata ashhurin to za ta yi jira har watanni tara fa in lam tahito in haidar bata dawo ba fi hinna cikin watanni tara ya taddat salasata ashhurin to sai ta yi idda wata uku idda ta marasa jini wata uku ba za ta yi shi kenan ba ai an yi wata uku uku har sau uku shi kenan a wancan hukuncinsa daban yawwa wannan kuma daban kenan wasu abubuwan ba a yin su don kawo abin da aka fahimta a ce a to ai dama ita idda ana yi ne domin a tabbatar da akwai ciki ko babu to wata ciki kan aiko daga farkonsa ne har zuwa ƙarshensa watanni tara dai shine galibi amma ba a ga komai ba ba za a ce to shi kenan kawai da je ta aure ba a'a wannan hukuncin na dako ne amma iddar to sai a mata lokacinta na musamman watanni uku ya ce fa'in hadar ƙabla an ta sakamilar ashurar salasata to in haidar ta dawo kafin ta kammala ta ƙare wa'annan watanni uku da iddar bayan ta yi taran tana cikin watanni uku ko da a watan na ƙarshe ne na ukun kawai zai ga haidar kuma ta dawo to aiki ya jika istagmalatil haida to sai ta jira wata haidar kuma ko da kuma sai an sake wata tara ɗin ko wata kusan goma ko sha ɗayan a haida ta biyu a ta uku istagmalatil haida yawa fa'in marar bi hatis ato ashirin idan watanni tara sun wuce kuma du kabla an tahiyar da kafin ta sake yin wata haidar to istadda salasa ashurin to sai ta sake gwada yin idda ta watanni uku bayan hadata saniya ta to sai kuma duk ta sake yin haida ta biyu a ƙarshen wannan watannin ko cikin waɗannan watannin uku na idda kabla an tasakmila al-ashhur salasata kafin ta kammala watanni uku sai haida ta zo to kaga sai a ce tsarki na biyu ne wani istakbalatul haida sai ta jira wata haida kuma ta uku kenan wa inna marrat biha tis'atu ashhurin wadansu watanni tara sun wuce kuma kabla an tahida kafin ta sake yin haida ita da salasa ashhurin sai ta yi idda da watanni uku fa in hadati salisa in ta yi haida ta uku ta kanat qad istakmalat iddatul haid to kaga ta kammala iddar haida kenan amma inda a ce watanni ukun sun kare ko da jiya jiya nan ne ta bi daga idda kawai sai yau jini ya dawo shikenan ta kubce saboda haka sai sai ta yi aure in tana so ba za ta ki mai da ita wancan ba amma matukar watanni ukun waɗannan na iddar ba su ƙare ba jini ya dawo to sai a jira na biyu a jira na uku abin ya zama jarabawa kenan fa'ilam yawa fa'ilam tahid istaqbala sa'asa ashhurin yawa in ba ta yi haida ba sai ta jira watanni uku sun mahallat yawa sannan ta halatta ma'ana dai a can da sau uku ne ko ba haka ba yawa a karan farko jini bai zo ba hasi da aka wata tara aka ce to wannan dai alamun jini ba zai dawo ba aka ce to a yi wata uku kuma sai ya dawo to maganar ta kare idda da ƙarshen wa'annan watanni uku ba ta taso ba dole ta jira bayan wannan ɗin an yi sa'a kuma abin ya koma yadda yake to ya sake kuma do maimaita na jiya to dole haka za a haƙura sai an kai wata tara bayan wata taran a yi waɗansu watanni uku tun ba su ƙare kafin su ƙare inda a wannan karo na biyu har suka ƙare wato jinin bai dawa ba shi kenan sai ta kubuta wancan ya tafi haka to amma sai kafin ta ƙare su kuma jini ya sake dawo to sai a ce ya yi mata irin yadda ya na farkon sai a jira na uku wa shi ma na uku yawa injini ya dawo kafin a dade to koyaushe ta yi shi kaga shikenan abin ya takaita ta yi tsarki uku amma in har ya ja lokaci har sai bayan da ta yi watanni tara tana cikin na ukun ta yi haida to shi kenan kaga sai a ce ta gama da tsarkin abin in kuma bai zo ba shi kenan sai ta ƙare watanni ukun shi kenan sai ta fita sun mahallar sannan ta halatta wani zauji ha alaiha fi zalikar raja'atu mijinta yana da damar yi mata raja'a a wani tsawon shekaru biyu ko uku kabla an ta hilla kafin ta halatta ila an yakuna karbata dalaqaha sai dai in ya riga ya yanke sakinta sakinta ya kare ya kai sake na uku aga irin wannan ma zai iya yiwa ya jarraba wani auren ma abu bai yi ba misali ya ci kai tunda wance ma misali tana da akwai sauran dama kawai gari a mai da ita kawai a hakura in matuƙa dai bai kai sake na uku ba kala malikun maliki ya ce a sunnatu inda na annar rajula idan ɗallaka mar'atahu sunna a gurinmu wato abinda malamanmu na madina suke fatawa a kai annar rajula idan ɗallaka mar'atahu cewa mutum idan ya saki matarsa walahu alai harajatun kuma yana da damar yayi raj'a gare ta yana da damar dawo da ita sakin bai kai na uku ba fa ataddad ba'da iddatiha ya yi idda gare wato ta idda sashen idda ta ta soma idda ba ta ƙare ba sun marta ja'aha sannan ya dawo da ita kaga yana da damar yin haka sun mafara ka ha ƙabla an yi masa ha kuma dole sake rabuwa da ita kafin ya taɓa ta an halata mini alama madamin iddatiha cewa don kawai kasancewar da ya dawo da ita bai taɓa ta ba ba za ta gina akan iddat da ta shuɗe na ta baya ba sace ato tunda bai taba ta ba cewa yayi kawai ya dawo da ita kawai ta gina akan idda ta farko kawai ta karasa da ta yi tsarki biyu kafin ai na uku sai ya ce ya dawo da ita to kuma da ya dawo da ita din ma ba abin da ya guna tsakanin su sai ya sake ta ba ce kawai ta je ta kare ta karasa da tsarki daya ta fita ba shikenan ta rabu da shi a'a wa annaha tasta'nifu min yawmi dallaqaha iddatan mustaqbala kuma suke cewa za ta sabunta ne yawa za ta yi sabuwar idda daga ran da ya sake ta idda sabuwar da za a fuskanta amma malik ya ce wa ƙati salama zauju ha nafsahu mijinta ya cuci kansa yawa da ya cuce ta ai kansa ya cuta da farko tukuna don zalunci ne ko ɓata lokaci wa a haɗa ya yi ganganci ya yi kuskure kuskure ne ana wani lokaci sai a ce kuskure amma ba irin kuskuren da yake da ma'anar kuskure a shari'a ba ko ba haka ba tunda da gangan yayi saboda haka ba yi daidai ba inda kuskure ne irin wanda shari'a take ba mutum uzuri kaga ba wani aibi ba abin suka yawwa to amma nan bai yi daidai ba bai kyauta ba in kana taja'aha wala hajata lahu biha in ya zamanto ya dawo da ita ne alhali bai da bukatar ci gaba da zama da ita in dai ya san dama dawo da ita ɗin da ya yi ba wai na nufin ya barta ta zauna ba ne ba kawai wana ta yake so ya yi ya ɓata mata lokaci irin abin da mutanen jahiliya suke yi allah ya datse subhanahu wata'ala ko wani ya ce wa matarsa wala in na ga dama sai na mai da ke ke ba mai miji ba kuma ke ba mara miji ba yawa ta ce ya za a yi ta ce a sakin ki zan yi sai na bari kin kusan gama idda sai in ce na dawo da ke kina dan zuwa ki taba zama sai in ce na sake ki haka zan yi ta yi yawa ina ta yi kuma al'adar su al'adar ta jahiliya ko zau ɗari mutum ya yi saki mace yana da damar ya haka to shine Allah ta'ala ya ce a talaku marratan yawa fa imsakum ma'rufan wa tahsun bi ihsan yawa yace fa in talaka fa ta hilu min ba'du hatta tankiya zaujan garau ana uku babu dama kuma a ci gaba kala malikun maliki ya ce wal'amuru indana yana al'amari yake a gurinmu a malamin madina annal mar'ata iza aslamat cewa mace idan ta musulunta wa zaujuha kafirun alhali mijinta yana kafiri yana arne in ji hausawa wato ta musulunta ita mijinta kuma yana kafiri kaga nan take aure ya mutu yawwa inda shi ne ma ya musulunta yawwa ita matar kuma tana alu zimma za a iya ci gaba da zama auren bai ɓaci ba ta da dama za a iya auren ta haka to amma dai ita ce ta musulunta mijin kuma yana kafiri to kawai aure ya an samu faski ɓacin aure yawwa sun aslama to sai kuma Allah ya bashi sa'a ya musulunta fa huwa ahqqu biha ma damat fi iddatiha to shi ya cancanta da ci gaba da aure da ita in dai tana cikin idda in bata gama idda ba to aurensu ya dawo aurensu ya farko yawwa aurensu ya farko ya dawo yawwa amma fa idan fa inin qadad iddatu hanna la ilaha illa raji'un saura kaɗan yau fa'inin ƙadad iddatuha idan iddata ta ƙare fala sabila lahu alaiha to bai da hanyar aurenta kuma ma'ana aure dai ya yanke eh an gama yawa ma'ana wannan auren dai ya yanke sai dai an yi wani yawa yawa za a su iya aure daga baya sabon aure amma dai wannan din a ce mai da ita a dalilin wannan ko kuma ya hana ta auren wani babu daman wani wa in tazawwajaha badan qidai iddatiha kamar idan ya sake aurarta bayan iddata ta ta kare yawa ai kamar da muka ce cewa ya raj'atta babu wannan damar tunda ta gama idda yawa wato auren su ya ci gaba babu shi tunda ta gama idda to amma ai aure bai haramta ba sai dai sabon aure to yawa wa in tazawwajaha badan qidai iddati an ya aure ta bayan karewar iddata lam yu'adda zalika dalakan to wannan rabuwar ta bata auren saboda wato musulunta da tai bai musulunta ba ba za a kira shi ba za a kirga shi a saki saki uku da yake tsakanin su ba shi wannan ba saki bane ai faski ne yawa wa inna ma fasahaha minhu al-islamu bighairi dalaqin musulunta da tai shine abinda ya warware auren tsakaninsa da ita ba tare da sake ba abinda da yake faɗa a nan shi ne yanzu bayan sun musulunta yawa auren da suka yi bayan musuluncin to sakin da zai faru bayan musulunci bayan aurensu na musulunci shi ne za a yi lissafi shi ne sakin farko yawa in ya zama ɗaya biyu na uku to shi ne za a haramta ta illa ba da zaudi amma wancan da aka yi rabuwa to kawai faske ne yawa bata aure ne saboda musulunta da ta yi wallahu alam za mu tsaya ana insha Allah Allah fahimtar da mu Allah ya datar da mu amin Allah ya datar da mu wallahu alam